إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أستقل الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانوا متى يوشا ديغوة الربيع الآخر shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 14 ga watan goma shekara 2024 shekarar miladiya don kuwa insha Allah ta'ala kamar yadda sanarwa ta gabata a wannan safiya za mu fara karatun sabon littafinmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam sheikh muhammad thalih al-ufaimin rahimahullahu ta'ala bayan mun kammala karatun wiqayatul insani min al-jinn wa shaitan wancan satin da ya gabata a wannan littafi kame da na ambata sunansa shine sifatu salati haka kawai sa masa suna sifatu salati siffar sallah to amma da ya ce assalatu ɗin nan wannan ma'arifa da ya sa mata alif da lam yana nufin wata sallah ce sananniya a wajen kowane musulmi ita ce irin sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yan uwa suka sani bayan buɗe wannan masallaci littafi na farko da muka fara karantawa ina ji shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani shine littafin da muka fara sawa muka karanta to amma yanzu gashi nan mun zo da wani sabon littafin kuma shi ma sunansa sifatu salati zamu kuma mu ƙara karanta shi to kamar yadda na faɗa a wancan sati bambancin wannan da wancan shine shi wancan na malam albani ya kayyade abin da zai rubutu a kansa don yadda ya ba littafin suna ma abin da ya ce shi ne sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka annaka taraha ya ce siffar sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga kabbara harama zuwa sallama kamar kana ganinta to shi sa malam albani duk abin da yake wajen sallah wajen kabbara harama da daga kabbara harama zuwa sallama ba za ka same shi ya sashi a cikin littafinsa ba amma shi malam mufaimin ya tattara sallar ne gaba ɗayanta dukkaninta gaba ɗaya shi sa duk abin da ke da alaƙa da sallah ba mu da buƙatar sun yi wata muƙaddima a kan shi tun daga ma'anar sallar yadda aka karɓo sallar falalar sallar da duk abin da ke da alaƙa da wannan malam ya sashi a cikin littafinsa shi sa littafin ya ɗan fi na albani miza ta wannan ɓangaren sai dai albani da yake shi malamin hadisi ne wajen tattaro hadisai da tace su wannan kuma ko shakka babu littafin albani ya ɗara wannan littafin biza kowanne insha Allah ta'ala akwai nau'i na karuwa da za a kansa sannan abu na biyu yan uwa ita sallah kullun kullun ake yin ta ba ma kullun kullun ba kullun din ba kuma sau biyar iya farilla kenan banda na filfilu da muke yi to shi sa abace da ya kamata a ce kullun muna bibiyar ta kullum muna ƙara sanin yadda take da yadda ya kamata a yi ta yadda ka san a misali a ce aikin likitanci ba course ba ne ba profession ba ne da yake jamit da yake a bushe a daskare idan ka je ka koyi likitanci shekara 100 to za ka zauna ne kawai kana practicing ɗin abin da ka sani ba haka yake ba kullum kana cikin courses ne wata sabon cuta ta fito za ka je ka yi course ka san menene za ka yi bincike akan kaza kullum abu ne da yake samun tatsawar ci gaba to haka ya kamata a ce sallah kullum mutum yana ƙara jaddada iliminsa a kanta domin kullum ya rinka yin ta yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar domin ya haɗu da Allah subhanahu wataala lami lafiya game da sallah da Allah madaukakin sarki ya karɓa masa to wannan shine dalilin da yasa muka ga gaskiya ya kamata akwai buƙatar a ƙarasa wani littafi a karanta shi abu na farko da zamu fara yi shine zamu dan yi muqaddima kaɗan ta ko kuma tarjama kaɗan wajiza ta shi mai littafin shine Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya kamata duk malamin da zaka karanta littafin saka san waye shi ina aka haife shi a wajen malaman da ya karatu da abubuwan da suke da alaka da rayuwarsa wannan zai taimaka maka wajen sanin wanda kake karanta littafin nasa Imam Salih Usaimin cikakken sunansa kamar yadda malai ya faɗa ya ce huwa Sheikhul Alim Al-Muhaqqiq Al-Faqih Al-Mufassir Al-Wari' Az-Zahid Abu Abdullah Muhammad ibn Salih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Wahibi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala wannan duk kamban da title din da aka sa masa ba shi malamin ne ya rubuta da kansa ba a'a masu kawo tarihinsa ne suka rubuta suka ce al'alim masani al-muhaqqiq mai bin diddigi na mas'aloli na addini domin ya tantance daidai da rashin daidai al-faqih masanin fiqh al-mufassir masanin fassara al-qur'ani littafin Allah subhanahu wata'ala al-wari mai tsantseni cikin harkar duniya az-zahid kuma mai taka tsantsan da duniya abu abdullah wannan alkunyarsa kenan baban abdullahi muhammad dan salih dan muhammad dan suleiman dan abdurrahman al-wahibi at-tamimi yana tikewa ne zuwa ga kabilar banu tamim Allah madaukakin sarki masa rahama malam salih al-usaimin an haife shi a watan ramadan yana kwana 27 shekara ta 1347 hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai shi ne daidai da march watan march shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ishirin da tara 1929 a wannan shekara aka haifi malam ufemin kun ga malami ne ma da yake kusan ɗan zamanin nan ne ɗan zamanin nan ne kwarai da gaske a wani yanki da ake ci masa unaiza unaiza mantika ce daga cikin mantika ta qasim a ƙasar saudi arabia ma'ana cikakken ɗan ƙasar saudi arabia ne anan aka haife shi malam ufemin ya fara karatunsa ne karan farko a wajen kakansa mahaifin mahaifiyarsa malami ne malamin suna malam abdurrahman bin sulaiman ad-damigh malami ne a wajen sai fara karatun alqur'ani da sauran ulum a ƙasa-ƙasa na addinin musulunci wanda daga nan ya ci gaba da karatu a wajen sauran malaman da suke garinsu ya karanta alkur'ani ya haddace shi tun yana ɗan ƙaramin yaro wannan na ɗaya daga cikin abin da za ka rinka ji a wajen manya-manyan malamai lokacin da kake karanta tarjama su za ka ga galibinsu suna haddace alkur'ani ne suna ƙananan yara tun suna aka ji shekara bakwai takwas tara goma haka dai da wahala ka ji an ce wani ya kai shekara ashirin a cikinsu bai haddace alkur'ani ba shi amfanin haddace alkur'ani da wuri 'yan uwa shine idan alkur'ani ya fara zama a zuciyar yaro ya haddace shi to ina ba ku tabbaci insha Allah ta'ala duk wani ilimi da zai tinkara a gaba ba zai masa wahala kowanne iri ne ko na zamani ko na addini ne yaro tun yana karami ya san alkur'ani bakaken alkur'ani su zauna a kansa ya iya furta lafazan alkur'ani ya karanta shi daidai to insha Allah ta'ala duk wani ilimi da kake gani mai wahala idan ya tunkare shi nan da nan za ga ya share shi ya wuce to shi sa ga duk waɗannan katafaran malaman da zaka ji tarihi zaka samu galibi suna da alqur'ani ne suna kanana kanana sannan malam Muhammad Salih Al-Utsaimin a gurguje nake dan kawo tarjumar tasa ya tafi wajen malamin sa wanda yayi dace da samun malami kuma a garin su wanda ɗaya ne daga cikin shahararru malaman duniya a lokacin shine a sheik abdurrahman ibn nasirin sa'idi wanda sanannen malami ne shine mai tafsirin taisirul karimar rahman fi tafsir kalamul mannan tafsiri ne yayin shi a cikin majalladi biyu ko majalladi daya tafsiri ne mai kyau kwarai da gaske wannan malam abdurrahman ibn nasirin sa'idi malam salih uthaymin ba shi da malami kamar sa dan tun yana yaro karami ya fara karatu a wajensa kuma sai ya dace garin su daya to shi sa ba malamin da ya tasirantu da shi kamar shi yana cewa shine malamin sa na farko da ya tasirantu da ilimin sa da ladabin sa da komai nasa har daga ƙarshe ma da shi malam Sa'idi ya rasu ya bar duniya malam Usaimin shi ga jibuzin sa masallacin da yake hudu ba ta juma'a shi ya gada fatoyin da yake shi ya gada karantarwa da ke duk gaba daya ma'ana makarantar da shi malam su'idi ya assasa malam ufemin shi ya gaje da ya ci gaba da karantarwa kaga ɗalibinsa ne na kusa sosai to a wajen sa ya karatu kamar karatun tafsiri hadisi tauhidi fiqhu usulul fiqhi abin da ya shafi ilmul fara'id raban gado kenan da nahawu da wasu daga cikin karatuttuka duk malam yayi anan sannan malam Usaimin yayi karatu na zamani yayi ya fita ne daga jami'ar al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya da take Riyadh anan takharraja minha daga nan ya fita bayan ya kammala digiri dinsa na farko a wannan jami'a din saboda haka bayan karatuttuka da yayi na zaure a wajen malamansa kuma yayi karatu nizami irin wannan wanda ake a samu shaida yayi shi Malam Usaimin ya yi karatu a wajen malamai masu yawa, to amma dai kaɗan daga ciki waɗanda za mu fi kawo su tunda mun san su daga ciki akwai malaminsa da na ambata na farko shi ne Abdulrahman bin Nasir bin Sa'idi. Na biyu akwai Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz, Allamatul Jazira ke. Duk wanda aka ce bin Baz a yasan bin Baz ko? To malamin Sheikh Salih Usaimin ne. ya yi karatu a zan shi ne yake cewa bayan malam si'idi malaminsa na biyu da yake tasirantuwa da karatunsa shi ne malam binibas shi ma malaminsa ne sosai da yake alfahari da shi sosai warai da gaske daga cikin malamansa akwai malam shankidi malam shankidi kowa ya san waye malam shankidi muhammad aminu dini shankidi mai littafin abuwa bayan na tafsirin alkur'ani littafin abuwa'ul bayan ɗaya ne daga cikin littattafai na tafsiri da aka rubuta a zamanance a zamanance a wannan lokaci da wahala ka samu littafin tafsiri mai kyansa imalan shankidi mutum ne da ya fito daga ƙasar murtaniya mutum ne da allah maɗaukin sarki ya masa baiwa ta haddace ulum kala-kala kusan duk wani ilimi da ka sani shi a kayan haddace shi ko ba da littafi a ka dan yanzu ka koma kasar su ta Burtaniya yadda suke kara yadda ake karatun allo ana haka suke karatun ulum yan uwa ma'ana yadda ake rubuta ayoyi allo mu anan a rubuta yaro ayoyi guda goma allo ya je ya biya ya haddace ya wanke a ƙara masa wani haka ake karatun hadisi da fikihu da sauransu yan uwa shi sa zaka ga waɗannan alfiyoyi din kaji an ce alfiyatu bin malik alfiyatul iraqi alfiyatu sudi na nahawu da abin da ya shafi hadisi usul fiqi dukkanin su akan su suke haddace su duk aka suke karatu ne da su yan uwa kamar ruwa Allah madaukakin sarki ya musu baiwa ta karatu eh wani usulubi ne na karatu wanda da zamu dabbaka shi anan da gaskiya zamu ga amfanin sa sosai da sosai ko da bamu samu allo ba mu yi abu irin nasu eh mu yi abu irin nasu yaro a rinka masa rubutu irin wannan idan ya rubuta ya haddace a goge a ci gaba da na gaba saboda babu abin da babu karatun da ya kai karatun hadda zama a cikin zuciya idan malamin da ya karatu bai hadda ba to gaskiya karatunsa akwai gyara dole ne akwai ulum da kana bukatar sai ka haddace su akwai abubuwan da baka bukatar sai ka je ka dauko littafi dole kana bukatar hadda malam shinqiti Allah ya masa wannan baiwar Allah madaukakin sarki ya masa rahama wato daga cikin falala da malam bin baz yake da ita lokacin da Muhammad Amin Amin Amin din shinqiti yazo jami'a islamiyya a lokacin malam bin baz shine baz chancellor na jami'a islamiyya shine shugaban ta gaba daya amma da ya fahimci wannan malami wani malami ne na musamman da Allah ya masa mauhiba ya masa baiwa sai sa sai sai nemi alfarma sai ce da Allah yana so ya je wajen sayar karanta wani wani abu daga cikin ilimi bin baz a lokacin shine vice chancellor yana ɗaya daga cikin masu fatawa ta duniya gaba ɗaya amma da ya haɗu da malam shankidi sai ce yana so ya karatu a wajensa wannan shi nuna maka cewa ashe karatu ba a gama shi karatu ba a daina shi kuma duk yadda kake gani ka kai idan ka samu wani wanda yake da wani ilimin da kai baka sani ba je ka kwantar da kanka ka karatu a wajensa haka ake haka ake tara karatu musamman ga wanda yake ya shiga harkar dalibta ilimi to wannan zai taimake shi kwarai da gaske daga cikin malamansa akwai Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi shi wani yana ɗaya daga cikin malaman da suka karantar da shi tun yana ƙaramin yaro eh wanda shi ma ɗalibi ne na Muhammad Abdulrahman bin Nasir Sidi ɗalibinsa ne lokacin da su malam Uthaymeen suka zo makarantar Sidi shi wannan malami shi aka fara wakilta ya fara karantar da su akwai Abdulrahman bin Ali bin Audan shi wannan alƙali ne wanda malam Uthaymeen ya koyi abubuwa na karatun ilimin raban gado da sauransu a wajensa Malam Uthaymin yana da ɗalibai shi ma da dama daga cikin ɗalibansa wanda ya karantar akwai mai littafin hikmatu min tarikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis wanda muke karanta littafin sa ranar Alhamis ko hikmatu min tarikh ɗaliban Malam Uthaymin daga ciki akwai Muhammad Sani al-Munjid duk mai karatun littattafan aƙida da wahala bai san suna wannan malamin ba Muhammad bin Sani al-Munjid malami ne na akida yana rubuta ƙanana ƙananan littafai da suke da alaka da akida suna nan da yawa birjik akwai Khalid al-Muslih da sauran dalibai da waɗanda ba su kididdigo daga anan ƙasar ma akwai manya-manya malaman wanda sun yi karatu a wajensa da yawa malam Uthaymin malami ne da Allah subhanahu wataala ya bashi wara'u shine tsantseni sannan mutum ne mai gudun duniya mutum ne da Allah madaukakin sarki yasa yana gudun duk wasu fitintunu musamman fitintunu irin na malanta na yabo a zo a rinka kamba malami ana yabansa ana kuzuzuta shi ana kaza da sauransu kansa yana fashewa ya dauka shi wani ne alam bai daida wannan ba ya bai daida wannan ba a cikin ɗalibansa su sun riga ma sun san haka duk wanda ya zo karatu ne ya kawo shi ya ɗau karatu ya taba amma ka zo kana yaban malam da sauransu malam bai yadda ba wata rana wani daga cikin ɗalibansa ya je ya rubuta wasu a wata kasida wata shi'ir haka ya zo ce da Allah yana neman alfar malam malam zai rera ta malam ya ce to ba matsala sai a rera ta muji in akwai in gyaran raki sai a yi so da wannan ɗalibin sai ya fara rera wasu ɗan baitoci daga cikin abin da ya faɗa ya ce ya ummati inna hadhal laila ya aqibuhu fajaru wa anwaruhu fil ardi tantashiru wal khairu murtaqibun wal fathu muntazaru والحق رغم جهود الشر منتشر to a cikin abin da yake faɗa sai ya ce ma dama fi nabnu salihi shaykhuna shaykhu sahwatina bimithlihi yurtajat ta'id wa dhafur yana faɗin haka sai ya ce dakata ya fara baitocin sa ne da cewa ya wannan al'umma tamu wanda inna hadha al-layli yaqimuhu fajrun wannan duhun da muke ciki insha Allah ta'ala haske zai zo ya mamaye shi hasken imani hasken da'awa ta samu karbuwa a cikin mutane wa anwaruhu hasken wannan da'awa fil ardi a wannan kasa tantashiru abu ne mai abu ne da zai yadu yawma min al ayyam wal khairu murtaqibun al khair al khairi a cikin wannan al'umma ta mu abu ne da muke dakon sa muke jiran sa wal fathu haka nan budi a cikin ta muntazarun abu ne da muke jiran sa yana yana har sai da yazo inda yake cewa ma dama fina matuƙar a cikinmu akwai ibnu salih akwai malami ibnu salih al-ufaimin ina nufin malam kenan shehu sahwatina shugaban a tafiyarmu gaba ɗaya bi mithlihi yurtaja at-ta'yid wa dhafur yace da irin malam muke fatan samun ƙarfin wannan da'awa da kuma samun rabo a cikin ta sai malai sauri ya dakatar da shi yace kaka ƙara faɗa yace ba zan yi da wannan baitin ba sake wani baitin ya ce ni ban yadda a nuna cewa wannan da'awa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle tana tafiya da wani mutum bane ya ce a ce ban yadda da wannan ba ya ce dama cewa kai ma dama fina kitabullahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka faɗa da shi ke to mutum ne da an shaide shi da wara kuma mutum ne da yake da matukar a lazimtar karantarwa kusan malam ufemin ɗaya daga cikin abin da aka shaide shi da shi shine da wahala ka ga karantarwar da yake ta samu tsaiko da wahala akwai wani labari da naji ɗaya daga cikin malamai na ƙasar na bayarwa ba karantawa ne ba labari na jana bayarwa wanda shi ya ce shi ya halatta ya ce wata rana ya je majalisin da malam ufemin yake karantarwa saboda haka kamar masallaci ne nan kawai sai dai ku rinka jin kawai karatun a lasifika ba za ku ga malamin ba ba malami kawai kowa ya zo na buɗe littafi malam yana karantarwa daga baya da yake tambaya sai ake ga masa ai malam Uthaymeen a lokacin ma yana gadan asibiti a kwance ɗauko shi aka yi a ambulance da robobi da komai a jikinsa aka jona masa yake karantarwa ana ji a cikin masallaci saboda ya karantar kawai yana kwance ya kusa mutuwa a lokacin amma bai yadda ya zauna ba sai da ya taso a haka da robobi a jikinsa yana karantarwa sautin yana isa zuwa ga mutanen da suke zaune suke sauraron karatu wata irin himma ce wannan yan uwa Allah maɗaukin sarki wa malar rahama malam ya shahara wajen karantarwa da rubuce-rubuce da da'awa da yaɗa ta da abubuwa da suke masu yawa a ɓangaren abin da ya shafi addinin musulunci malam ya samu ja'iza ta almalik faisal al'alamiya akwai ja'iza da ake bayarwa kamar kyauta ce ta duniya gaba ɗaya duk wani malami da ya wata bajinta wa addinin musulunci a duniyance akan gayyace shi a bashi irin wannan ja'izar ɗaya daga cikin malaman ma Sheikh Mahmud Abubakar Gumi ya taɓa samun wannan ja'iza ɗin eh an taɓa kira shi ina jaza kun ganin clip ɗin yana yawo an kira shi cikin Larabawa ya yana bayani da Larabci ko to lokacin da za a bashi wannan ja'izar eh an taɓa kiransa aka bashi wannan ja'iza ɗin saboda tafsirin sai da ya rubuta na Raddul Azhan da kuma irin yadda ya yaɗa sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a Najeriya ma da Afirka gaba ɗaya to shi ma Malam Uthaymeen ya samu irin wannan ja'iza ɗin saboda suluk nasa yanayin karantarwar tasa karantarwar ce take cike da hikima da sanin fiƙihul waƙi fiƙihun da ake ciki na yanzu me ya kamata a yi fatawa a kansa menene ake ciki a kansa me ya kamata a yi fatawa a kansa malam ufamin ƙwararre ne wajen wannan ƙwarai da gaske malam ya yi rubuce-rubuce da yawa waɗanda ba za su ididdu ba sai dai galibi rubuce-rubucen malam ufamin za ku ga ya fi hidima wa wasu littattafai ya ɗau wasu littattafai musu sharhi littattafansa nasa nasa na kansa wanda suke mustaƙilan ba su da yawa sosai amma galibi yakan ɗauki littattafan da wasu malamai suka rubuta ne musu hidima ya yi wannan hidimomin da yawa daga cikin littattafansa kaɗan daga ciki akwai sharhul mumti ala zadil mustaqni wannan yana ɗaya daga cikin mafi shaharar littattafansa akwai littafin usulul thalatha malam yi masa sharhi akwai littafin ahkamus sala malam ya rubuta littafin bi suna ahkamus sala akwai sharhu aqidatul wasitiyya na malam ibnu taymiya shi ya masa sharhi akwai sifatus salatin nabi wannan wanda yake hannun da muke kokarin fara karanta shi akwai littafin usulut tafsir akwai sharhu alfiyat ibn malik mai baiti dubu din malam ya mata sharhi ita ma akwai baiquniya littafi ne da yake da alaka da usul abin nan mustalil hadis malam shi ma ya masa sharhi akwai sharhun ajrumiya shi kuma littafi ne na nahwu shi ma da malaye masu shari littattafai na malam ufamin gaskiya ba za su faɗa a wannan ɗan ƙanƙanin lokaci ba littattafai ne masu yawa ƙwarai da gaske malam yana ɗaya daga cikin a wannan zamanin da suka fi kowa yawan ta'alifat littafin da muka karanta na riyadu salihina wanda muka makaranta shi galibi na yi amfani da shuruh da ɗan dama amma shuruh ɗin galibi da nake zuwa nan da shi ne na amfani da shi musamman a farfarkon littafin na malam usamin ya rubuta sharhi na riyadu sali na mujalladi guda hudu wadda wannan abin mamaki shine wannan sharhin nasa ba wai malam zama ya rubuta shi ba darasi ne irin wannan yayi sai aka mai da shi littafi gashi na har yanzu ana amfanuwa da shi galibi za ku ga malamai suna irin wannan malami zai zauna ya karantar da littafi irin wannan karatu na majalisi ba rubuta shi ba sai a samu wasu zakakurai daga cikin ɗalibansa sai su ɗauki maryar kaset ɗin tun daga farko har na ƙarshe sai su tace abin da ya rubuta sai su mai da shi littafi idan abin yana kaset ne kadai nan da wani lokaci kaset din zai iya bata ko ya lalace ko a cikin kwamfuta yake za ta iya corrupt gaba ɗaya ta lalace amma idan littafi ne ba za a yi ta amfanuwa da shi zamani zuwa zamani kwalli karatuttuka da ake masu tsada wanda malamanmu suke wanda gaskiya ya kamata a ce maɗauki irin wannan salo a samu wasu daga cikin masu hazaƙa daga cikin ɗaliban malamai su rinka ta ce abin da malaman suka faɗa a cikin sharhin abin da cikin karatun littafi a mai da shi littafi sai kasance lokacin da malam ya karanta littafin sharhi yake masa kenan ana gama sai a fito da sharhin littafin da malam sai a ba malam ya duba ya gyara rake ya sa masa suna sai a fito da shi sai yan uwa su amfana da shi ko da Hausa ko da Larabci duk wanda aka yan uwa za su amfana da shi insha Allah ta'ala malam Usaimin yana da iyalai ya yayi aure da mace daya da ya takwas ƴaƴansa maza guda biyar ne mata guda uku malam ya mutu Allah madaukakin sarki ya masa rahama a safiyar ranar Laraba 15 ga watan Shawwal shekara ta 1421 hijiriya kenan 1421 1421 kaga yanzu kamar shekara sanau da mutuwa kenan yanzu muna 1446 ko shekara sanau da mutuwa kenan 20 da biyar gaba daya kaga ba ba wanda dawa da rasuwa ba mala ya mutu yana yana da shekara 70 da wani abin 74 ko 75 Allah madaukakin sarki ya ji kan malam ya masa rahama ya kuma sanya masa duk abin da ya gabatar na alkhairi a cikin mizanin sa na hasana duk wata muqaddima da ya kamata a ce mun yi akan littafin gaba daya malam ya sa mana ita a cikin littafin shi sa ba bukata mu yi wata muqaddima ta mata karan kanmu insha Allah ta'ala kawai za mu karanta mukaddimar littafin ne sannan kuma sai mu dora mu ci gaba za mu fara karatun mukaddimar koda kaɗan ne insha Allah ta'ala gobe sai mu karasa mala ya ce bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul kitab mala ya buɗe da bismillah ya ce gabatarwa littafi shafi na bakwai ne ni dai a nawa shafi na bakwai ne a nawa mukaddimar guda biyu ce ba ta farkon ba ta farkon ba ta saba ce ba ta saba ce wanda suka rubuta wanda suka yi aikin tattara littafin su suka yi ta an ga wajen aiko yawwa malice alhamdulillahi alladhi farada ala ibadihi alfara'ida yabo da godiya da jinjina su tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya farlanta farillai akan bayinsa min ghairi faqrin ilaihim wala ihtiyajin ba tare da yana buƙatuwa zuwa gare su ga abin da ya farlanta musu ba duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce mu yi ko ma'aikata babu wani amfani da zai koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki akan abubuwan da muke sallar da muke yi azumin da muke yi duk abin da muke na farilla menene idan ka yi shi amfanin zai koma ga Allah maɗaukin sarki ba bukata ƙarshe amfanin zuwa gare ka zai dawo wa aqal qa'imina biha akmal al ajr wa afdal al thawab sannan Allah maɗaukin sarki yayi alƙawarin bayarwa ga waɗanda suka tsaya wajen sauke waɗannan farilla ɗin da Allah maɗaukakin sarki umarce su da shi akmalal ajar mafi cikan lada wa afdala thawab da kuma mafi falalan lada da Allah subhanahu wata'ala zai ba su wa aqabal mu'ridina anha wal mufarritina fiha bima yastahiquna min al'azab sannan Allah maɗaukakin sarki yayi narkon azaba ga waɗanda suka bijire wajen aikata farillai da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da shi wal mufarritina da waɗanda suke yin sakaci wajen aikata farillai din Allah ya musu narkon azaba bi ma yastahiquna min al'azab da abinda suka cancanta ai musu na azaba wa ashhadu Allah ilaha illallah Allah ce ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya min ghairi shakkin walartiyabi ba tare da shakka ba ko kokonto واشهد ان محمدا عبده ورسوله ina kuma shaidawa hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne al-mab'uthu rahmatan lil ibad wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi dan ya kasance rahama ga bayi gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin malati atamma Allahu bihi ni'mata 'ala al mu'minina shi ne manzan da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wa muminai ni'ima da shi wa aslaha bihi ahwalar duniya wa din Allah ya gyara musu duniyarsu da lahirarsu sakamakon zuwansa sallallahu alaihi wasallam fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allah ce tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bibiye su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama amma ba'ad malai ce bayan haka fa inna allaha radiya lana dinan hakika allah subhanahu wataala ya yarda mana da wani addini lam yarda lana dinan siwahu irin addinin da bai yarda mana mu yi wani addini ba sai shi shine addinin mu na musulunci radiya lana al-islama ya yarda mana da mu yi addinin musulunci wa manna bihi ala hadhihi al-umma Allah maɗaukakin sarki ya yi wa wannan al'umma baiwa da shi wannan addini na musulunci qala Allahu fihi Allah madaukakin sarki ya faɗa game da wannan addini na musulunci da ya mana baiwa da shi yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na kammala muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na kuma cika muku ni'imata akan ku wa raditu lakum al-islama dinan na kuma yardar muku da addinin musulunci a matsayin shine addinin da mutum zai bi shi sa duk wani addini da mutum ya kama ba addinin musulunci ba lalle Allah madaukakin sarki ba zai karba masa ba babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi wa qala fihi aidan hakanan Allah subhanahu wataala ya faɗa game da addinin mu na musulunci yace wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda duk ya nemi wani addinin musulunci a matsayin addinin da zai bi zai yi rayuwa a kansa Allah subhanahu wataala yace falay yuqbala minhu ba za a taba karba masa ba duk abin da kiristoci za su da yahudawa da duk wani wanda yake ji yana da wani addini to Allah madaukakin sarki babu ruwansa da shi daga lokacin da Allah madaukakin sarki turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka share aka goge duk wani addini da yake samawi saboda ka duk wani ma'abucin addini zai bar nasa addini ne zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ko da annabi Musa alaihi salam wanda shi aka ba at-taura zai dawo duniya yana raye annabi ya ce babu abin da zai yalwace shi ya wadace shi Allah ya karbe shi idan bai dawo ya bi ni ba ko da annabi Musa idan bai dawo ya ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki bai karba daga wajensa ba to bare kuma wani karamin yahudi ko wani karamin kirista saboda haka addinin musulunci shine addinin da Allah madaukakin sarki ya dan mana da shi wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan zai kasance daga cikin waɗanda suka yi asara a lahira malai ce fa udhakirukum ni'matallahi alaikum lalle ina tunatar da ku ni'imar Allah madaukakin sarki da ya akan ku fi dinil islam a cikin wannan addini mai girma na musulunci fa kam min unasin wa ma aktharuhum malai ce nawa nawa ne daga cikin mutane yi mamakin yawan su ma suna da yawa ballu an dinil islami wa lam yahtadu ilayhi waɗanda suka bace suka sauɗe daga kan hanya miƙaƙƙiya ta addinin musulunci walam ya ta dubihi ba sa shiryuwa zuwa ga addinin musulunci fa khasiru fi dunyahu saboda haka sai suka yi asarar duniyarsu wa akhiratuhum suka yi asarar kuma lahirarsu kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce qul hal unabbiukum ko hal qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala shin ba ma ba ku labari ba game da wadanda suka yi asarar ayyukansu suka yi asarar ayyukansu na duniya gaba ɗaya zuwansu na duniya ya zamto ya zamto musu asara da taɓewa ba ma ba ku labari suwaye ba sai Allah ya ce in kana so ka san suwaye su ne allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya su ne wanda aikin su ya bace ya taɓe a rayuwarsu ta duniya suka yi ta aiki suna ta shan wahala suna ta duk wani abin da suke gani zai kusanta su ga Allah madaukakin sarki amilatun nasi bakin i'amilatun sun yi aiki nasi ba mai wahala amma sai Allah ce tasla naran mai hamiya za su shiga wuta wacce take mai radadi mai kuna to irin su ne waɗanda aikin su ya bace a rayuwarsu ta duniya amma su duk da haka wa hum yahsabuna suna tsammani yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a cewa fa aikin da suke mai kyau ne yan uwa babu tabewa wallahi a cikin duniyar nan gaba ɗaya kamar wannan shine ka rinka aikin da yake Allah baya so ka rinka aikin da yake wuta yake kusanta ka amma kai daɗi kake ji kake ji a cikin zuciyarka kana ganin cewa aiki kake da neman kusancin Allah madaukakin sarki wallahi babu tabewa kamar wannan yan uwa shi sa kullun ka rinka addu'a Allah madaukakin sarki ya nuna maka hanya madaidaiciya duk mutumin da zai ɗauko wani aikin da Allah bai san da shi ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san da shi ba ya mai da shi addini ya ce shi zai yi ta wannan shi yake kan wannan haɗar saboda shi abin da yake gani kullum addinin musulunci yake yi neman kusancin Allah yake da wannan aikin nasa so yake ya sami yarda Allah da wannan aikin ya shiga aljanna a lokacin da kuma Allah subhanahu wata'ala wannan aikin da yake ma alhaki ake rubuta masa akan sa ba lada ba Allah ya tsare wannan shine abin da ake kira bid'a kenan Allah ya mana tsare da bid'a Allah ya tsare mu daga bid'a Allah subhanahu wataala ya ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim sune waɗanda suka kafirce da ayoyin ubangijin su wa liqa'ihi su kuma kuma suka kafirce da haduwa da Allah madaukakin sarki fa habitat a'maluhum sai ayyukan su gaba daya suka lalace Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ko mizani ma ba za mu dora musu ba ranar tashin alkiyama ma'ana ayyukan su ma ba za a auna shi ba a ga mai kyau da mara kyau saboda ayyukan su gaba daya lalatattu ne e kai ka samu ma dora maka mizani wannan abu ne mai kyau amma su mizanin ma ba za su samu a dora musu Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa tunda wuta ta dauke su mu dakata anan gobe insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله